الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرينا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى da ya sake gama mu wannan jalsa tamu mai albarka don ci gaba da karatu saba a yau talatin da cif da ga watan goma alif dubu biyu da goma sha shida za mu ɗaura kan karatunmu na wato kitabu zuhud wal wasiya wanda yau za mu shiga sabon sabon harafi mai farawa da zainun wai ko kuma mai karewa da gairun wanda za mu karanta shi sai mu daga bisani mu yi fassara watakila tare da bayani mallam mai littafi ya ce bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam harful gayin ولم يطلب علو القدر فيها ولم يطلب علو القدر فيها ولم يطلب علو القدر فيها سوى من ليس في الآيات ساغي سوى من ليس للآيات ساغي سوى من ليس للآيات ساغي ولم يحرص لجمع المال فيها ولم يحرص لجمع المال فيها ولم يحرص لجمع المال فيها ولم يحرص لجمع المال فيها وعز النفس إلا كل طاغي وعز النفس إلا كل ثاني وعز النفس إلا كل طاغي وعز النفس إلا كل ثاني وإن نال النفيس من المعالي وإن نال النفيس من المعالي وإن نال النفيس من المعالي وإن نال النفيس من المعالي يقول نعم بلغت إلى المضاقي يقول نعم بلغت إلى المغاني يقول نعم بلغت إلى المضاقي يقول نعم بلغت إلى المغاني ألا بل لا سرور لدار دنيا ألا بل لا سرور لدار دنيا ألا بل لا سرور لدار دنيا ألا بل لا سرور لدار دنيا وليس لملكها طيب المساقي وليس لملكها طيب المساقي وليس لملكها طيب المساقي وليس لملكها طيب المساقي إذا بلغ المراد علا وعزا إذا بلغ المراد علا وعزا إذا بلغ المراد علا وعزا إذا بلغ المراد علا وعزا عناه الدهر بالدرد الدماغ أناه الدهر من درب الدماغ عناه الدهر بالضرب الدماغ أناه الدهر من درب الدماغ
سيدنا علي الحبس- علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه yace walam yatlub ulu al-qadri fiha siwa man laysa lil-ayati sazi yace ita wannan duniya da kuke ganin ta nan ake ganinta da girma da ɗaukaka wadda duk ya same ta kaga ana jin maganansa a ɗakinsu a gidansu a anguwarsu a garinsu a jiharsu a ƙasarsu a nahiyarsu a duniyar gaba ɗaya za ka ga ana jin maganarsa ana girmama shi ana darajanta shi ana kambama shi ai mun sani haka ne ko in dai mutum ya samu duniya za ka ga ai sai abin da ya faɗa a inda duk ya samu kansa za ka ga yana iya fin karfin doka a times yana yin abin da yake so ba wanda ya sai taka mai girki saboda ya samu duniya kai ma ya ishe ka wadda ya riga ya samu dukiya dudiya ta samu to sai wadda ma yake so tukun za a naɗa ko da shugabanci ko ba haka yake zama ba ne a yanzu ko ya zama da mutum zara ya tashi zai nemi wani ɗan mukami ko da na kansila ne sai an tambaya why his god father ko wa ubangidansa in an ji wani udugun mai kuɗi ne to an san zai iya fidda su ya famfa ya kashe su ba zai ji tsoron kashe mai kuɗi ba ya samu wannan mukami da ke nema su irin su suna nan suna zaune ba damuwarsu ne mukami ba sai dai su tsaya maka ka samu kawai amma su suna ga ko mai mukamin sai sun tsaya mai kafin ya samu to gaba ɗaya duniyar nan da ake ta zama haka ɗin nan dai ya ce walam ya tsuluk uluwal qadri fiha babu wani mai neman ɗaukakan daraja a cikin duniyar nan face siwa man laysa lil ayati sazi ba mai neman ɗaukakan daraja a cikin gidan duniyar nan siwa sai dai man laysa lil ayati saghi sai dai wanda kawai baya saurara wa ayoyi na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma in kana jin ayoyin Allah saghi ay sabi'a sai dai wanda baya jin ayoyi baya saurarawa ga ayoyin alqur'ani mai girma in yana duk mai jin ayoyin qur'ani to zai mai da hankali duniya sai dai kawai ya zama kamar yadda shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا الله منا روقنك كسنيا دنيا أتافين هنا يوم مريك يجدو كذا دابا ita. wala ta ja'alha fi qulubina amma Allah muna roƙo ka karka sanya ta cikin zuciyarmu shi yasa shugaba sallallahu alaihi wasallama zai kwantitin murhun gidansa bai ga hayaki ko wuta ba ba daura komai akan murhun gidansa ba kwana 60 amma cikin kwana 60 din nan inda za ka ji labarin irin abubuwan da manzon Allah ya ba waɗansu mutane to abin sai ya fi ƙarfi ƙwaƙwalwarka a cikin lahaza ɗaya zai iya ba wa mutum raƙumi ɗari biyar raƙumi ɗari biyu ɗari uku ɗari hamsin talatin ishirin raƙumi ba malam raƙumi ba raƙumi ɗari shi ne in an saida shi zai ba da kuɗin ɗan adam na diya da kake ji dinnan diya yau nawa ne diya na ɗan adam eh na ce nawa ne yau diya kwanan nan wani wata munasaba ta faru an turo mini diya din na wannan shekarar 2016 miliyon arba'in da hudu da naira dubu ɗari bakwai da sittin da uku ne da naira ɗari bakwai mana miliyon arba'in da hudu da naira dubu ɗari bakwai da sittin da uku da ɗari bakwai da naira ashirin shi ne diyan mutum diyan mutum kenan da kuɗin raƙumi ɗari ne wannan to annabi ya sha ya bada raƙumi ɗari kan ya kyautar da raƙumi ɗari a zama ɗaya kan ai wannan wasa kenan ma ai annabi da a lokaci guda zai ɗebi raƙuba da suke tsakanin duwar watsi a cike fari mutum ɗaya ba musulmi ba ba annabi ya bashi ba musulmi ba ya zo zai ga yanayin annabi yake annabi ya ganshi abin da ya dame shi duniya ne ta ce kai duba kaga can ya ja shi ya haura da shi kaga can tsakanin duwatsun nan ya duba menene kake gani ya ce ba abin da nake gani in ba raƙuma ba ya ce je kaka kora na baka ya ce eh ya ce ka kora na baka ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya je kora su ya dura suka ci karfin dan gidansa ya dura su ya dura su abun ya fi karfin gidansa ya dawo zai gode annabi ya ce je kaga nan yanki daga nan kora an baka ba ba shi dama ya gode ba ma ya kowa ya je kawai ya samu mutane sai ce aslimu aslimu ku musulunta kawai ba abun da yake gaya musu baya cewa komai kawai sai ku musulunta kawai suka ce lafiyar ka ko ya ce wallahi na je ne na ga wani mutum mai kyautar rashin tsoron talauci shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar Allah mai ali duniya fi aidina wala tajal Allah fi qulubina Allah ka sanya duniya a takin hannun mu rika juya ta yadda muke so amma kar ka sanya ta a cikin zukatan haka magadan manzon Allah suke in ka je gidan Maulana Shehu Dayyuru radiyallahu anhu kana zaune sai kaga abu mamaki wallahi zaka ga ana shigo da hadiya ana shigo da shi kudi fa din nan da ka sani dai wanda kake shiga rana yi ta take ka kai je ta ayi ba wulakanci kala kala don ka samu kuɗi amma kaga ana kawo shi ake kawo maka suke fita saboda ba a zuciyar suke ba a gabana na rantsi da girman Allah zuwa hadi abin nan zuwa na da nayi wanda ni kadai din nan ina zaune a kawo hadiya a kawo hadiya a kawo hadiya an tara adiya shehi ana ta kawowa yana ta aljihu can kawai sai aka ce mai ai wasu sun zo ziyara mata ne cikin gida ina ji aka gaya masa ya ce to bari sai zo an ji ya kira ya ce su sun ajiya kirga masa sun kai nawa aka kirga su suna da yawa dai sun kai goma sha ba su kai ashirin ba sai ya rika ciro kudaden hajiyar nan ya rika cirowa ya ce a kirga aka ɗirga aka ɗirga aka ce an samu dubu kaza ya sake ya laluba ya ciro yi ta ciro sanda ya ci ciro kan abun da gaba da jiya ne ana ta ɗirga ya ce a je a sayo a tamfofi masu tsada a tamfofi masu tsada yake so ya ce zai sai kamar guda nawa kai da aka je na rantse Allah kan atan an tafi sayo a tamfofin nan hajiya karuwa ake ta yi mutane ana ta bada hadiya aka je kuɗin ba zai sai a tamfofin ba aka dawo shau ya sake laluwa rika cirowa ana kirgawa wallahi yadda ka san in har kana son duniya zaka ji nan ka ya ne ya shi ka bi aiki haka ne yi ta laluwa duka yana ta cirowa kawai ce aje a sayo a tamfofi an zo wurin sa ne mata sun zo ziyara bai tsaya kan bai ina suke ba kawai aka je aje a sayo a tamfofi aka sayo za a shiga da shi za a ba su hadiya kaga ba cikin zuciya take ba kuma abun mamaki da zai ishe ka ga maulana shehu dahiru radiyallahu anhu dukkan gida da aka kawo mai talle sai ya saya kuma ana sayansa shehi bai taba ya sai gida ba face ƴaƴan wasu yake sakawa a ciki kuma kwandala baya karba ka zauna iya mutuwa za a nemi suwa inda ne suke bukatan wurin zama kawai haka to an karɓo kuɗin abinan an karɓo takardun gida kawai shika a dubi wanda suke bukata aure ake ta yi kuma a cikin gidaje ba wai karka ɗauka za ka zauna irin zaman kana tsammani fitan nan ba a'a aure daga sani mutum zai yi ma a gida suwa ne kawai suna ba su da isasshen wuri to a rage su a gida kaza mana a zo ga gida ya samu gari haka haka maulana haka kuma maulan mu shehu ibrahim din malamin nasu shehin su haka yake shi ma dan haka dai duniyar nan gaba daya walam yatlub uluwal dari sai uluwal qadri fiha babu wani mai neman daukakan daraja a cikin gidan duniyar nan siwa man laysa saghil lil ayati sai dai wanda baya sauraron ayoyin Allah in dai kana jin sauraron ayoyin Allah na alqur'ani to baraka tsaya kana neman girman daraja a gidan duniyar nan ba a'a za ka nemi girman daraja ne a gobe kiyama wala akhiratu khairu wa abqi wala akhiratu khairu laka min alule duniya din nan lahira ta fita alkhairi ta fita wanzuwa ta fita wanzuwa in ka samu wancan everlasting life ne rayuwa ce ta har abada babu ran da za a ce yau ta kare rayuwa ta lahira kenan Allah ka mana mai kyau domin alqur'ani yana cewa i'lamu annama alhayat annama alhayat dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wa lawladi kama thani ghaythin na'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarihu musfarra ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كرشيتي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور rayuwar duniyar nan gaba ɗaya ba wani abu bane in ba rudu ba rudu ne kawai wanda kake gani a samu wallahi tallahi shirme ne kwana kaɗan za ka ga an fasa kukansa duk abin da ya tara nan ya zama yau bayi da iko a kansa kuma sai dai wasu ne za su zo su tafa shaka musamman ma in bai musu tarbiyya mai kyau ba ya shiga uku su zo duk irin sarrafawa da suka yi wa dukiyar nan za a rika mika masa kamashi yana kabarinsa ana ta daɗa masa azaba Allah ka kiyaye ولم يهار ولم يهارس لجمع المال فيها وعز النفس إلا كل طاغية سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه يتي ولم يهارس لجمع, آه لجمع المال فيها وعز النفس إلا كل طاغية باب ولم يكون ولم يعرف باب من يكون لجمع المال فيها na tara dukiya a cikin gidan duniya wa izzin nafsi babu wani mai kwaɗayin samun buwaya tarai girma tarai ya samu girma wato shi karan kansa ya samu girma ba mai neman wannan mai kwaɗayin wannan illa kullu baqi sai dai wato wanda ya zama dukkan wato mai wato dagawa mai girman kai وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى kasani wanda ya girman kai ya ƙetar iyaka ya ɗaga kai a gidan duniya wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira to fa innal jahima hiya al-ma'wi matattararsa makomarsa ita ce wutar jahim Allah ka kiyaye mu walam ya arifi li jam'il mali fiha ba wanda zai yi kwaɗayi na tara dukiya a cikin gidan duniya wa izzin nafsi ba wanda zai yi kwaɗayi na girman rai ya samu ɗaukakar ransa ya ɗaukaka illa kullu tsari sai dai wanda ya dukkan wanda ya zama wato mai ɗagawa mai ƙetare haddi shi ne kadai zai ne zai kwaɗayin tar abin duniya ya kwaɗayin samun girma a gidan duniya sai dai mai ɗazawa kawai to don ka tara ɗin kam akwai ka sani ba akwai wanda ya tara fiye da kai kuma ya tafi ya bar abu duk yadda ka tara komi yadda ka tara abin duniyar nan ka haska ga gari ko a garin ku akwai wanda ya tara fiye da naka yau ina yake kasusuwarsa ma sun rigiddike sai dai abin da ya aikata matsalan kuma gurgudun abin da ka tara gurgudun danja da zaka fuskanta a lahira saboda babu wanda zai je da kuɗi wallahi sai an dubiya da samu kuma ya ya kashe su wannan nassin hadisi ne na shugaba sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake gaya wa ummul mu'mini da aisha yake faɗi kai cewa man husiba uzziba duk wanda aka yi wa hisabi to sai an yi mar azaba da wuta in dai an ma hisabi to sai an ma azaba da wuta ummul mu'mina ta ce ya rasulullahi yaya wannan maganar naka ya zamu me zamu gane a ciki ba mu gane me kake nufi ba ya rasulullahi kace duk wanda aka yi wa hisabi sai an bar azaba tace to ina ma'anan ina ayan Allah da yake cewa wa ma wa amma wani ciki ta bahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to ina wannan yace ayya ya Aisha wannan ardu kenan ardu kenan ake nufi bijiro da kayan da ake yi ba wai ana bi a bi thesis na aikin da kai gaba ɗaya bane duk wanda ka ji an ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to ba wai an yi mar hisabi ba ne an bi ɗaya gidi gidi ba a'a kawo kayansa kawai ake yi haka a nuna shi haka shi kenan sai a ce wuce duka a dunkule ba mai hisabi ba shi ba kawai tattaro kayan za a yi a nuna ba za a tsaya a buɗe a ga menene ya aka yi a gayu ba sai a ce Allah yana so shi ta ce amma ai man nukishan hisaba fakar rufe duk wanda aka yi diddigi aka ce za a bi naira naira na abin da ya tara a sai ya shiga wuta kowai saboda haka in Allah yana son mutum kawai za a zo a nuna kayan da ya kawai dalan kayan a nuna kawai sai a ce ta wuce kawai an yi an gani shi kenan a rufe a aka ce za a bi didi to ka shiga babu wanda zai sha lam yarif li jam'il mali fiha babu wani wanda zai kwadayi na tar abun duniya a abun dukiya a cikin gidan duniya wa izzin nafsi babu kwadayin daukakar rai illa kullu daghi sai dukkan mutumin da yake da girman kai da ketar iyaka wa inna lan nafisa min al ma'ali yaqulu na'am balagtu ila al madaghi wa inna lan nafisa min al ma'ali idan kuwa ya samu wato girma daga daga nau'i na ɗaukaka na daraja na gidan duniya wa inna lan nafisa idan ya samu girma min al-ma'ali na daga na daga ɗaukaka a gidan duniya ya ƙulu na'am zai ce ƙwarai haka ne alhamdulillah balagtu ila al-mabadi na wato na na sadu zuwa ga daɗin tauna wato wannan wato magana ce wadda ake yi manufarta ma'ana buri na ya cika shi ne kawai shin duniya kam kuɗi kam in ka same su ba ƙarshe dai duk inda aka tuka aka tuka kam ƙarshe ka samu yadda ina abun da za ka cire ko ba ka wani ko dala ko ba haka bane kowa ka je wallahi na fita neman na taunawa ne a na fita neman muna da ba abinci ne kuma ƙarya yake fa ba abinci yake in ya wurin ba abinci yake ne ba kudi yake ne wallahi na fita neman abinci ne a neman abinci ashe gaba ɗaya abinci ne abu ko dai ba ka ake cewa ba wani ya tafi neman abinci da ko kuma na tafi neman na manda a'a wani waye waye duk ana rallin kinaya to ashe gaba da abin da ake nema don a tura a wannan jakar ne kowa kaga kattar kattar kattar kattar Allah ta zage zaki Allah ta bata rai Allah ko wani ya ciniki a gefen ka ba zuwa ka ga kana ji haushin sa to duk dai abin da aka tara din wai karshe dai a samu a cire ko to da wa inna lan nabi zamin al ma'ali idan ya samu girma na daukakar gidan duniya ya kulu na'am sai ce alhamdulillah ya zai na'am aka dai yayi balagtu ila al madaghi na isa na sadu zuwa ga matauna mana buri na ya cika dama karshe in an samu za a sa a baki ne a tauna a ji daɗi ko ka tauna baka ji daɗi ba kaga ai ba a more ba to duk wanda ya kai ga yasa abu abinci har ya kai ga abincin loma ta shiga bakin sa ai muradi ya iso an iso muradi kenan to shine abin da yake wanda ya samu girma na ɗaukaka a duniya za ka ji yana ya yarda da abin da ya samu amma da za a turo mai aka sin haka to halin ɗan adam ne sai ya rika raki kuma yana ta magiya amma ne sami za mu tare rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbiya akraman Allah ya ce fa amma sami idza mabtali ka sani dan adam jinsin mutum idan Allah ya jarrabe shi amma lisan idza mabtali rabbuhu fa akramahu Allah ya girmama shi wa na'amahu Allah ya ni'imtar masa da rayuwarsa ya samu kayan mushasha jin daɗi ko ina ko ta ina kawai abubuwa suna kai mai karo wai kulu rabbi akraman sai ce kai Allah ubangiji na ya girmama yana sona amma idza mabtalihu amma idan Allah ya jarrabe shi qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arziki ya ya bashi ya hana shi ko ya ya rike ya kiya bashi bai kulu rabbi a anan sai ya ce kai Allah ya wulakanta ni ni kam gawa ne wanda bai kai ni komai ba ma amma gashi ne yana ta samu yadda yake so amma ni kuma Allah ka mini haka kai Allah ka wulakanta ni bai kulu rabbi a anan to wannan shine hali ne na dan adam lokacin duk da ya samu girma na daga ɗaukaka a gidan duniya zai ce yawo alhamdulillah ya yarda na am abu abu komi ya kiliya kenan balagtu ila al-madadi wato na sadu zuwa ga matauna wana abinci dai ya shigo har baki kenan kiliya kenan madadi daga muzugha ne wancan hadisin ثم يكون مضغة كو مثل ذلك مضغة tsoka wadda aka za a iya wadda ta kai matsayin wato bata fi karfin baki ba wadda za ta sa kamar loman tsoka ɗaya wadda za ta wuna a lokacin da abinci ya shigo baki a yi buradi ya cika to haka wanda ya samu abun girman duniya da ɗaukaka a cikin gidan duniya za ka ga ya yarda yanzu kan ba kai abubuwa ba alhamdulillah yanzu kan ba an kai matauna ba komai ya shigo har baki kiliya ayya baka sani ba jarrabawa ce in kai garaje baka ci ba ka gonu ka zama kana bautawa tumbi ka babbar bautan Allah ka shiga uku wanda times yawanci shi in dai ka matsa masa da abin da yake so shi tumbi kullum baya so ya ji shi empty ko ko yaya an jima kana in ya dan ji abubuwan sun nemi su kare sai ka jira yana nema dai wai a turo mai dai bayan Allah cikin sa shi baya so ya zauna haka to in ka biye mata sai ta yin kato ya ta yin kato ka zawo kai ma mala'u mutanen mala'un gari eh kawai ga dawo banda shi ba abin da ka kira hidima sai mata shi kenan magana ya kare sai so wannan gidan in ka dan yi shekaru uku ko hudu sai ka ji kai ka fi karfi wannan gidan da za ka samu kan ka samu wani fiye da shi sai buri ta kaso din da muka fara da su kenan son tara abin duniya duk abin da ka samu sai ka ji bai ba to dai da mu ake dai wannan duka wa'azin Allah zai kai mana da sauki ka sa mu mutu da imani ألا بل سرورا لدار دنيا وليس لملكها طيب المساغي ألا نعم بل فهك لمري يكي وفا أبي أهنكلي لا سرورا لدار دنيا باب فوني مرنا أجبن جدا دنيا تندا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي دار ممر لا دار لا دار مقام duniyan nan gida ne da ake bi a wuce fa ba gidan tabbata ba ne fa wannan hadisi duk duniya kowa practically ya gani cewa ba gidan zama ba ne wallahi kowa ya gani don baka da wani mutum da ka gan shi a gidan duniya a yau wadda yana nan mai waito misali a zamanin sabbai yake nan ai da mun rika zuwa gari gari muna ziyartar sa tun zamanin sabbai yana nan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu shi yana nan misali ai da mu rika ganin sa ina sauran mutanen duka suke wallahi sun mutu kuma da ba a mutuwa ka gaya min duniyar nan ta isa ta ɗauki mutane ne in duk wanda ya zo duniya ba zai mutu ba ka gaya min wallahi da duk filayen duniya sun gare kaf duk faɗin ta ai tana a kirge take ai yanzu an san faɗin ta ko ina da size din duniyar nan wallahi da ta da ba inda za mu zauna amma yadda yake mutuwa ake ta yi kullum mutuwa a ta mutuwa a akan ma dai gashi nan ma dai kullum za ka ji ana ta mutuwa kai ana ta mutuwa kai tun ana ta mutuwa ana ta mutuwa har wata rana kai ma ka mutu don ba za ta barka ba kai ba ka da wani matsayi da za ta ce wai za ta daga ma kafa kai saboda kai kai ana duba eh ya kuta kuta eh yanzu yar matarka a tausaya saboda ita in ka mutu za ta rasa yadda za ta yi za ta rasa yadda za ta yi waye wani ya mutu ya bi shi saboda tsabar kawai wancan shi yake dauke mar da komai da komai duk abin da ka dauke mutum ka isa ka dauke mai numfashi ne ka ce kai kake busa mar numfashi ba ka isa ba iska da yake shakan nan ba ka isa ka ce kai kake bashi ba yau a duniyar nan da a ce iska sayar da ita ake yi a ce kuma ana safaranta ne ga wanda na taba gaya muku a karatun risala wallahi tallahi da an samu wani mugu ko mugayen ɗan kasuwar da za su je su ɗaure ta su kulle ta so su ce ko uban kowa mai musu kawai bara su sai da kama ma billin ta ka samu karayi wa billahi lafi kulle ta za a yi da kwaɗuna a so kawai ya rika ɗan ɗebo kaɗan kaɗan yana ba iyalansa kawai suna shahake duk a mutu kawai dan adam ba sai an samu wanda zai wannan amma sai Allah ya sa ita tafi komai tsada amma ga ta nan available ba sai ka siya ba ka buɗe hancinka ka ja ta yadda kake so wanda zai ce ma ka ja da yawa ko ka yi isra'i ka wuce gona da iri kana kai baka da mutunci kana iskan nan baka bin ta hankali ta ƙare ba a'a Allah ya sake ta ga ta nan kawai ja yadda kake so ba sai ka biya ba saboda haka dai a takaice Allah shi ne mai ikon komai mu ji tsoronsa mu girmama sha'aninsa babu wani farin ciki a cikin gidan duniyar nan tun da duk yadda ka daɗe dai kafin za ka mutu wata rana za ka dawo ƙasusuwa har ka dawo ƙasa ɗin shi ya ma wani mai waƙa ya cewa yabnu turazi ya kai ɗan ƙasa tun da ƙasar za ka dawo da shi ƙarshen ƙarshen ka ne ƙasa ne ala na'am bal ba haka lamarin yake ba la surura lidari duniya babu fa wani murna a wannan gida na duniya ba wani murna a wannan gida na duniya tunda duk yadda kai murna kai dariya ta rana dai kam za ka ji ana kuka in an tambaya me ya faru wane ne ya mutu dole duk dadewa dai wannan rana tana zuwa komin yanda ta dade bata zo ba dai wata rana dai karshe dai wallahi sai an dade ka cikin wannan likafa ne kamar da wasa sai dai abin da ake nema kawai ka zama a ankare kullum kana jira ko gobe ma ta zo don kana ankare ko yaushe ta ɗauke ka da sauki alhamdulillah kana shirye da amma in kana kafale kai baka kawo mutuwa ba kusa kai kam dai kawai ta ina zaka ji daɗi kawai a rayuwar duniya da randa ta zo ta wafce ka irin ka ne zaka mutuwa ba imani tunda babu ita lahira din a gaban ka mala'ika zai ɗauke ka kana cikin shagalewa da kolewa ko yaushe kana ankare kana tuna gidan lahira ɗin shi yasa shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin littafin da fara rubuta mana din nan darul adab yake cewa walazimul huzna wa dhikral mauti la tansahu kaza su'al al baiti talizimci bakin cikin abin da ya kubce maka ya wuce na lokaci bayan ya ce wa harfi alal auqati ko ayya hirsi ko yace kan lazimci bakin cikin lokaci wani lokaci da wuce maka baka samu kai wani abu aikin alkhairi a cikin sama ko kuma ka lazimci bakin cikin rayuwa a baya da aka yi wadda kila ba a yi kulla wani abu ba tsira wani abu alkhairi ba ka rika bakin cikin wannan kullum ka rika tuna wannan kana bakin ciki kana tura istighfari kana ayyukan alkhairi da yawa saboda a yi 50-50 sannan kuma kai lizimci tuna mutuwa kullum ka rika tuna mutuwa nan fa ko yanzu ko an jima za ta iya zuwa ta buge kuma ko ba sanadi fa in kwanan ka ya kare ko ba wanda ya taba ka wallahi za ka faɗi ka mutu ka rika tuna wannan kaza su al kaza su alil maiti haka nan kuma ka rika tuna tambayar kabari kana mutuwan nan ba za a tambaye ka saboda ba abin da ya kai wannan fitina tambayan kabari din da ake gani ana jin sa kamar wasa wallahi fitina ce mai hadarin gaske in ba kai sa'a ba dama wurin da zai vitaminin ina za ka ci wannan gurin shi zai vitaminin ina za ka ci gidan ni'ima ko gidan niqama shi yasa shugaba sallallahu alaihi yake cewa al-qabru imma rawdatun min riyadil janna aw hafratun min min hufarin nar ko dai ya zama dausayi na aljanna inda za a ajiye ka kamar sitro za a ajiye ka kafu a kai ka asalin gidan ko kuma ya zama kurkuku inda za a sa ka kafu a wuce da kai gidan maza wato abin nan kai ba kurkuku ba kurkuku shine muradi abin nan wato ruman inda za a sa ka kafin a kai ka kurkuku gaba daya don haka dai babu farin ciki a cikin wannan gidan duniya walaysa li mulkiha tibul masabi mulki da kake kallo ake ta yi din nan na siyasa ko na gargajiya sarautan gargajiya ko na a'a jagoranci na yau da kullum kullum kai dai kana so a naɗa ka wani abu dai ka zama jagoran wani haraka wata haraka ko a wurin sana'an kuna kasuwa kai dai ka samu shugabanci a ce shi a wani shi da shugaban mu kana tafiya kana buɗe kafaɗu kana wani ayya to wanda suka samu mulkin gaskiya da gaskiyan ba suke mulkan alƙaryu manya-manya ko kuma birane suke karkashe su suke juya su yadda suke so ayya walai tare mulki haɗibul masarai mulkin gidan duniyan nan babu wani daɗin hadiya a ciki kar ka ɗauka wani abu ne mai daɗin hadiya mulkin duniyan nan irin kasan in mutum abu mai daɗi lokacin da duk ka sa shi a bakinka daɗin ba zai cika ba sai lokacin da ka ji kana haɗiya ko yanzu zuma sai ka sa ta a baki sannan da daɗi har ka tofar bai shiga makoshinka ba me ka more aka kama soyayyen kwai sanda ka za ka taura ka taura saura ka haɗiye muraji ya shiga kawai sai wani ka amar ka more a'a ka ji kana haɗiya yana tafiya ɗin nan a kiliya kenan nan ne abin nan in ya shigo baki to muradi ya cika saura ne saura ya wuce uwar hanji to sai da ya zo baki ka ɗanɗana ba kawai sai sai ya fita but to babu wani a mulkin gidan duniyar nan dai babu wani daɗin hadiya a ciki kar ma ka ga wani yayi a ya tafi majalisa ya ai da ida ka ya shiga uku ne gobe kiyawa zai tashi a daure alquran a duba idan yayi adalci cikin mulkin sa shikenan in bai ba kuma ya shiga uku ya gudu a daure dama zai tashi duk a kabarin sa ba sauki mala'iku kuma dama su Allah ba bai halitta musu tausayi ba babu wani mala'ika da Allah ya halitta tausayi dalle don kara kuka wai kana kuka ka wadan adam ka zai iya ga kana kuka sai rahama da tausayi ya shigo ba zuciya kyauta maka wata kira shi mala'ika lokacin da kake ihun ba a lokacin zai ji karfin gwiwar kiɗe maka da duka shi dama an halitta shi ne ba rahama kawai tare da ba wani rahama ko iko musamman na azaba kana kuka sai ya ɗauka kawai zikiri kake zo ka ƙara ma wuta zikirin ƙarin wuta ne kawai kila sai dan kukan ka kawai aikin da aka halice shi domin sa kenan don kera mutane kawai saboda ka kai a uzu billahi Allah ya kiyashe ka ga shiga azabar lahira kawai dalle ma har kana tunanin wai ai an ce babu aza da wama uta ba wai ga ma kar ka yadda ka shiga kawai kana ji Allah yana cewa la difina fiha a aqaban labisina za su zauna fiha a cikin wuta a haƙabar shekaru uku bai dubbai uku bai ka san me uku bi daya a haƙabar ɗayan kafa in ka ji lissafin da aka yi a tafsiri abin sai ya tsorita ka ya baka abin nan uku biyu ɗaya in ka ji lissafin da aka yi shekara dubu saba'in sau dubu saba'in sau nawarai nawarai sannan sau gwargwadon zaman duniya da aka yi daga farkon kafa ta zuwa ƙarshen ta sau dubu saba'in kuma uku biyu ɗaya kenan to a haka aka ce ma'ana kalin da fiya abadan da ake so a faɗa amma da yake ƙa'idan balaga ta ƙur'ani suran tana ƙarewa da ba ba ko la fiya fiya ka ba la zubu da fiya barka wala shara ba to sai ai a tsara abu sai aka ce a hakaban din kawai ba in ba haka ba ai khalidi ya a barin da ake nufi kawai aure laysa li mulki atibul masab mulkin gidan duniyar nan ba bai da wani dadin hadiya babu wani dadin hadiya a ciki kar ka dauka wani abu mai dadi ne ka je kai ma ka can kashe mutane ka ba da wukake ko adduna wai a tsare kowa don ka samu mulkin duniya ayya za ka same ta kuma za ka je ka samu abun da ka aikata a gidan lahira في بيت الشيء إذا بلغ المراد علا وعزا عناه الدهر بالدرب الدباب to muje ma ya samu abin da ya samu mulkin ko kuɗin ko ma menene din ya samu muje haka to da ya samu aka ce idza balagal murada idan ya sadu da burinsa ya cika shi wanda yake neman ɗaukakar gidan duniya din idza balagal murada idan ya sadu da burinsa burinsa ya cika kenan ila ɗaukaka ta samu wa izzan girma ya samu duk inda ya shiga ana ta bubbudawa kawai ko ba shi karshe ba duk inda ya rufa za ka gana bubbudawa kawai ana matsawa ana matsawa babba ya zo da ya wuce gaba kuma za ka gana binsa a baya inda ya rufa kuma ana darewa ana ta buɗawa ko ba shi da ba dai shi ke nema ba in wani ya zo ana mar haka yake jika ina ma da ni ne na samu wannan matsayi wallahi wata rana yana cikin abin karkashin fashishin tukunya duk yadda kake kallon sannan ana bubbudawa ne ana bin su a baya wataƙila ana bindigogi saboda kar wani ya kuskure ce zai yi ko fulansa ka zo zaka sa zaka ture haka ba shi ba fulansa kawai ka nemi zaka ture yanzu za ka kwana lahira in kai garaje ko wasu sun yi muzurai mala'ikun duniya kenan sun yi muzurai sun sa fulan kwano suna jira kawai wani ya ce zai taɓa lafiyar wannan mutum yanzu nan zai bakunci lahira to shine nan yake magana idza balagal murada idan ya samu saduwa da burinsa ya cika cikakken abin da yake zama kula ɗaukaka ta samu wa izza girma ya samu to ana huddahu to yanzu za ka ga kuma ita kuma shi kuma zamani sai zo ya ta wahal da shi yanayi zamani sai zai ta wahal da shi ya bijiro masa da wahala iri-iri bidar bidar ta hanyar bugun kwanya bugun kwakwalwa ga ya mini mutum ɗaya yau da ya samu mulki ko ya samu dukiya ya kai inda duk mutane suke buri yau da yake hankalin sai yake kwance ga ya shi sai ka isa muradi inda ake neman kula wa izza ɗaukaka duka ka samu girma duka ta samu sai ne ala daru bi darbi dimagi kawai sai zamani kuma ya zo ya bijiro masa da bugun kwakwale masu mulkin nan da kake bi walla kullum suna cikin bugun kwakwalwa kwana suke ba sa iya bacci walla ko sun kwanta haka za su kwana sai sun sha kwaya sun sa bacci Allah na gaya ba kai da zaka zo ka fukkoda dole shirma kai ta bacci har da nishari sai an buga gongon gon waye zai buga farshi ba wani bugawa kwana suke ba sa iya bacci abun ya samu yadda za a sarrafa shi har abada haka za su kare kuma lissafi ya za a yi da wuri kaza din ya za mu samu kare za a yi kaza kaza wani nan zai jawo mana matsala a cikin tafiyar mu nan ya za mu kanga shi wani kaza kaza haka zai kwana sake sake kwakwalwar tana bugawa tana neman ta bindiga lissafi ya zai sarrafa mulkin kawai haka kullum bai da to da rana kuma ka gaya ni ya zai ya ba zai samu ya huta ya isa ana tafiya kofar gida ana jiran idan balagar muna kenan إذا بلغ المراد علا وعزا أناه الدار بالضرب الدماغ الله كل بيت nan da kyau wanda ya same ta kenan sai ya kai iya muradi komi ya samu ɗaukaka da girma ta samu sai kuma bugun kwakwalwa kullum lissafi amsa waya kawai ya ishe shi yawanci za ka ga ba su da lokacin amsa wayan mutane na masoya masu ba su shawarwari ga yadda za a yi kaza sai dare ya yi har gari ya waye an sa waya kawai da rana kuma hayya hayya na ya za a ci gaba da samun wannan abu har ya yake kar kuma ya tsaya duk yawanci talakawa suna burin Allah kai su irin matsayin wancan mutane amma da za ka kai wannan matsayin da za ka gane shayi da ruwa ake yi ba ka taɓa samun natsuwa ba kai kana gani suna jin daɗi eh suna shiga motoci manya gaba irin ka ba tana kan yar silifas ɗinka kullum ko keke baka da shi to ka fi su kwanciyar hankali billahi lalzi za ka kwara inda ka ga dama ba ka fargaba masu fa tare daga masu tsaro a wajen ma da wane da wane duk dai hankalin su ba kun ceke ba suna tsoro a tsorata suke katanga an sa mata waya an kewaye gida gaba daya da shokin kullum suna an kare ne kawai suna ganin za a zo a far musu sun tara abin da ya hana su kwanciyar hankali sai an yi shokin sai an sa masu bindigogi a gobe da sauransu a hakan dai mutuwa kuma ba ruwanta ko kai ne ka fi kowa a ƙasa daraja in ta zo ba ta kalo wannan ba suna hankali da baki ma da bindigogin nasu za ta zo su zare ranka yi mulki fa ba kayan wasa bane su za a zo ka dubi irin abin da Qur'ani ya bamu labarin Annabi Sulaiman alaihi salam masu tsaronsa da aljanu da mutane Allah ya karbi yana tsaye fa ya rasu sani ba suna ta hidima shekara wajen nan suna ta bauta kawai yana tsaye ba san a shekawa ne ba yana tokare da sanda suna ta bauta kawai shi da qur'ani yake cewa da a ce aljan ya san gaibu da wani zai zo ya ce shi boka ne aljan yana gaya mar kaza alqur'ani yake cewa da sun san gaibu ai da ba su tsaya shekara waje zamani guda suna ta bauta suna cikin wulakanci suna ta wulakantuwa a matsayin bauta wa gawa ba Allah ya ce ba inda suka gane cewa fagawa suke kai wa wannan abu ba da ba ta magana ba ta san ba su da yi ba sanda kiyashi ko garakai ya cinye sandansa ta karye tukunna ya rigito a ƙasa sannan suka gane suna cikin azabun muhiyar din ji Qur'ani suna azaba mai wulaƙanci har garasan da ta cinye sandansa tukunna ya karye ya faɗi suka gane ashe gawa suke sai wannan duk hidima tsawon zamani saboda haka dai wallahi ɗan uwa duniya ba komai bane kar ka yarda ka rudu kullum ka zama mai ko mulkin wata rana a cikin mun nan ba mu san me Allah zai dawo da wasu ba amma dai ka ji abin da annabi ka bice idi alafi a idina wala ta alafi kulubina in ba haka ba sai na umaru da muke karanta labarin sannan da zai yiwu ya zama duk duniya in an kira sunansa sai sai cikin kowa ya kada a duniya ko musulmi ne ko kafiri ne amma ya zama zai zo kafirai daga rome super power na duniya suka yi delicate suka turo a zo a ga waye ne umaru nan ne wani yace shi sai ya zo ya gan shi da idonsa ba yadda ake tsoron sa a duniya kwance tashi kwance tashi har ya zo kasar madina aka zo ya zo gida sai gidan ma gashi nan gashi nan dai ina yake aka ce yana can ya fita wajen gari hutawa ya dauka zai je ga mutum ne irin ko gona kamar yadda sarakuna ko shugabannin kasa suke yin gona na hutawa din nan a je da matsara tun da shugaba ne na duniya gaba daya da bindigogi da wane ne suka dauka za su je su taras a gonarsa kila na hutawa irin yadda obasanjo yake da wata din nan ko da manyan mutane suke da gonake irin su babu mai mangoro mai sunansa yako ba yana da gona ba a nan hanyar babalwa mun san gonar ba mu ko so ya dauka irin wannan kawai sai suka fita aka sa wani ya zai nuna musu shi suka zo suka samu mutum yana kwanci a ƙasa ko shimfiɗi bai yi ba gindin wata bishiya kawai yana ta shirgan baccinsa kawai bai san ba mai kuke ba ku ta ana ta wuce shi a kan hanya inda wadda a lokacin in an kira sunansa hantan kowane kafiri na duniya ta ya kara gindin bishiya ba har rana ta iso shi yana ta shirkan baccinsa wallahi kafirin nan da ya tsaya a kansa ya ce ya kalle shi ya kalle shi ya ce ya ba ba shi duniya ya ce ya ce gaskiya ne ka yi adalci shi ya saka ke kwance a nan kai kalai ba wanda ya zo ya farmaka adalci kai yana baki bai sani ba ake bari wanda ya rakofin da ya riwaito wa musulman duniya suka gada magana ya ce gaskiya ne adalci ka shimfiɗa a ƙasa shi yasa ka kwanta haka kake shargan baccinka a jejin Allah kai kadai wanda ba kowa a kudu yau ko lami ɗin akko na nan ya isa ya zo ya ce zai shirga bacci a kan ko wani kwararrawa da lewa jangari gindin bishiya a cikin rivals nasa na sarauta wanda suke jin haushi an ɗaura shi ba su ba tun yaushe za su yi kayansa suna nan suna ta kulumboto misali ko to yau ga dama ta samu gashi nan daga shi sai Allah me kake tsammani shi yasa ba zai taba yarda ba ya zama shi kadai ba zai taba yarda ba iyakan duniya ke nan in kai adalci ba za ka tsoron komai ba amma idan ba kai adalci ba kuma to za ka je ka tadda abin da ka shuka din nan a cikin tun kabarinka aka kuma shi zai ji tabirin abin duk da za ka je ka tarar abu gobe kiyama shi ne dai kawai a takaice lokacin da idan balagar murada yayin da ya kai burinsa ya cika ulan ya samu ɗaukaka wa izzan da girma kana daru sai zamani ya bijirto masa da wahalarwa fitar bin kimami da bugun kwakwalwa kwakwalwa sai a yi masa zamani ya masa daɗa wato wahal da shi da bugun kwakwalwa ba hutawa ana ganin ya huta shi kam ya tara kai kam kai ne wadda wahalalle da baka samu wa'ayya shi ne wahalalle bai da sakat kai kana ka shiga inda kake so kai yadda kake so ba mai nuna ka ba wanda bai zai kalle ka belle har a ce ya wa mugun nan yau gashi nan bari mu gaba shi da shi bari mu mai aiki ba wani mai ba aiki na ga lokacin mu yayi ko alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله زمانك ولا تشاء ما ما نال مغلولا وما لن تولى واضمع علم مع البلاغ ان شاء الله